أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه الحمد لله muna gode wa Allah maɗaukacin sarki da ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar tarihi ranar juma'a 21 ga watan goma 2022 wanda ya yi daidai da 25 ko da shida watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran sayayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah da ikonsa ya haɗa mu a wannan masallaci nasa wato masallaci wanda yake ɗakin allah masallaci ɗakin allah ne yanda muke hango taurari a sama haka halittun sama suke hango masallatai a ƙasa saboda masallaci ɗaki ne na Allah in gode wa Allah da ya mana ni'imomi da yawa waɗanda ba sa ƙirƙirwa wa yin ta'uddu ne mata layi la tuhsuha duk ni'imomin da Allah ya mana ba wanda ya ce ƙirƙirgin ni'imar da Allah ya masa saboda sun mutum yana ciki kai tun ma daga babu Allah ya ɗauko shi daga babu ya kawo shi akwai tun daga cikin mahaifiyarsa ya san zai bukaci abubuwa da yawa tun daga nan ya yi masa a cikin mahaifiyarsa nan a nan ne aka gama dukkanin rayuwarsa gaba ɗaya a cikin cikin mahaifiyarsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbata hadisi ingantacce manzo Allah ya ce dan adam ana hada halittarsa a cikin mahaifiyarsa in yayi wata hudu za a turo mala'iku zo su rubuta masa abubuwa guda hudu arzikinsa da kuma ajalinsa da cewa mutumin dan aljanna ne ko dan wuta ne Allah ya kiyaye mutum yana ciki ake gama wannan sannan a nan cikin za a yi maka ido baki kunne hanci kai kwakwalwa wuya kafaɗu kirji zuciya ciki da sauran halittar da Allah ya maka a jikinka saboda Allah yana da cikakken sanin cewa idan ka zo duniya duka waɗannan abubuwa za ka bukace su sai ya yi maka su kaga waɗannan nimomi ne bayan ka faɗo duniya ya fito ta ka har ka girma bai nemi komai a wajen ka ba sai ran da ka cika shekara shekarun girma ka san shekarun girma ya sha bamban a wajen wani wani yana girma da wuri wani kuma baya girma da wuri amma da wahala ka ga mutum ya kai shekara goma sha takwas bai balaga ba amma dai wani baya wani sun sha shi da ma wani sha bakwai haka to Allah ba za a bude maka fayil ba sai lokacin da ka girma sannan za a bude fayil ne sannan a fara maka lissafi wannan fayil din fa shine za ka yi ta cikawa in ka cika shi da alkhairi in ka je za ka gani in ka cika shi da shari Allah ya kiyaye in ka je za ka gani ranan ko mutum bai je makaranta ba sai ya yi larabci Allah zai ce iqra kitabaka kafi bi nafsika al-yawma alayka hasiba ga littafin ka nan ka karanta da kanka kai makanka hisabi shi yasa ake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai wa kanka hisabi ka buranan hisabi yazo ka je ka kwanta baccin ka maimakon kai ta tunani yau me nayi yau me na samu a kasuwa ko yau me na samu a gona maimakon kai ta tunanin waɗansu abubuwa ai ya kamata ne kai tunani yau wani aikin alkhairi Allah ya bani dama na yi shin na yi sallan asuba na yi a cikin jama'a na yi lazimi na na yi azhar a kan lokaci la'asar haka na yi lazimi na yi magariba na yi wazifa na yi isha'i na karanta alkur'ani ko da izu biyu na yi na bilfili na na je ziyara na je dubiya a asibiti ko kuma a'a na taimaki wani to duk waɗannan abubuwa sai kai ta nazari in ka samu kayi su da yawa sai ka gode wa Allah ba wai hikiman ka bane ba dabarar ka bace Allah ne ya maka sai ka gode wa Allah saboda Allah ya kara maka Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ko kaga aka tun haka to sai ka tashi kai alola ka nemi gafara haka ake so dan adam ya zama saboda wannan littafi da za a karanta Allah ya sa a bamu da hannun dama in an baka da hannun dama to ka sofa ya saba hisaban ya tsira Allah zai maka hisabi da sauki amma idan fa da hannun hagu ne to Allah ya kiyaye mutum an bashi littafin nan yana karantawa yana karanta ce la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha kai wannan wani irin littafi ne da baya mantuwa haka yau ga wani abun da shi mutum ma ya aikata shi ya manta ko kuma bai ma ɗauka aikin alhaki ba ne bai ɗauka laifi ba ne ga shi yana rubuce a cikin littafi to lallai jama'a mu sani cewa wannan rayuwa komai abin da kake yi ana rubutawa kana da akwai raqib da atid suna rubuta abin da ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka furta to raqibu da atidu suna rubutawa da ka ce mu mai kyau wani ya tambaye manzo Allah yace ya rasulullahi yanzu ake akwai abin da mutum zai faɗa da harshensa ya kai shi ga wuta yace kai ko da uwarka bata haife ka ba ai mutum zai faɗi wani abu da harshensa yana ganin kaman wasa ne amma sai yayi tafiyan shekara dubu saba'in a cikin wuta saboda wannan kalma shi yasa ke so mu yawaita istighfari to mun gode wa Allah Allah ya mana wannan nimomi gashi ya tara mu a ɗaki daga cikin ɗakunansa waɗansu suna can suna wani taro wanda ba wannan ba mai yiwa ma a duniyar su ba zai amfani su wancan taron amma mu kaga wannan taro namu taro ne na Allah taro ne na alkur'ani taro ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wa'annan mun taro a masallaci muna muraja'a littafin Allah to mala'iku suna nan yanzu sun mana rumfa suna nema mana gafara a wajen Allah kuma sakina yana sauka a zukatanmu saboda mun san aikin Allah muke to tafsir alqur'ani wato babu wani abin da ya kai alqur'ani babu wani ilimin da ya kai alqur'ani da da akwai wani abin da ya kai alqur'ani daraja ko girma da ɗaukaka da shi ne Allah zai ba wa annabi Muhammad amma tunda ko ga Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to mu tabbata babu wani abin da yake alqur'ani ne ma balle ya fi dan da akwai ta ne Allah zai ba wa annabi Muhammad saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka sani sai Allah ya zaba sannan ya bashi sai ya zaba sannan ya bashi abinda Allah yake a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa inna Allah tabarin bani adama kinana واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وانا خير من خيار من خيار shi manzo Allah zababben zababben zababben zababbu ne da haka duk abin da Allah zai ba sai ya zaɓi wannan abu to shi yasa Allah ya zaɓi wannan alqur'ani a cikin littafin da ya saukar da injila at-taura injila zabura su ibrahim wa musa babu littafin da ya kai alqur'ani shi yasa Allah ya ba annabi Muhammadu to muka samu muka samu kanmu cikin ma'abota alqur'ani mun gode wa Allah da ya mana wannan falala Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatuhu ma'abota alqur'ani sune mutanen Allah sune ke bantaccin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu to nan mun zauna ne muna muzakara akan alqur'ani akan littafin Allah a shi tafsiri ya kasu kashe kashe akwai tafsirul qur'ani bil qur'an ma'ana qur'ani ya fassara al qur'ani saboda babu abin da yake al qur'ani sanin al qur'ani akwai tafsirin al qur'ani da hadisan manzon Allah tafsirul qur'ani bil ma'sur saboda babu wanda ya san al qur'ani bayan al qur'ani kamar annabi Muhammad dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake sharhin da yake bayani abin da aka kunce a cikin al qur'ani abin da ba ya filla filla da shi ba akwai tafsirin al qur'ani da ra'ayi amma ba ra'ayi ba wannan ra'ayi ne na malamai waɗanda ma'anan an ce ar-ra'yu al-ijtihad wajen malaman usul aka ce ar-ra'yu huwa al-ijtihad ma'ana ijtihadi za su yi su fassara al-qur'ani mai girma don haka malamai dai sun ce babu tafsirin da ya kai tafsirin al-qur'an bil qur'an shi ne muke so mu kwatanta yadda malamai suka kawo shi a cikin wadansu malamai sun yi tafsiransu wani yana mai da tafsirinsa yana mai da hankali ne a kan luga tafsirin lugawi kamar da maksari waɗansu kuma suna yin tafsirin fiqhi tafsiri ne amma sun mai da hankali a kan fiqhu kamar kamar tafsirin qurtubi imam al-qurtubi shi tafsirin sa mai da hankali a kan fiqhu bayan su kuma aka zo aka samu waɗansu malamai waɗanda su kuma suka yi tafsirin ayatul ahkami sai suka tato ayoyi na a cikin alkur'ani kawai wanda suke magana akan hukunce hukunce sai suka yi musu littafi guda suka yi musu tafsirinsa kamar ibn al-arabi kamar rawayul bayan na ali as-sabuni da makamantansu amma wanda ya tsarin alkur'ani da wata tafsirin alkur'ani ya tara shi gaba ɗaya a waje guda shine imamu tabari zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yi tafsirin alkur'ani aka hade shi waje guda ba annabi sallallahu alaihi ya fassara wadansu ayoyi idan ka duba bukhari da muslim da sauran daban hadisi za ka ga wasu hadisan da suke fassara wadansu ayoyi wadansu sahabbai su ma haka kamar ibnu abbas ya fi kowa fassara alqur'ani saboda manzo Allah ya yi masa addu'a yana cewa allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka koya mata tafsiri to shi yasa ya zamo ya fi dukkanin sahabbai yawan fasara alkur'ani sai yasa waɗansu kuma ko wani malamin da ya haɗa a tafsirin ibn abbas yana cewa a sunan littafin niqbat fi tafsir ibn abbas to bayan nan ba taɓa samun wanda ya fassara alkur'ani daga farko har ƙarshe ba sai bayan hijira ta da shekara ɗari uku ɗari biyu da wani abu saboda wanda ya haɗa ya rasu hijira ta da shekara ɗari uku da goma shine Muhammad ibn Jarir al-Tabari shine farkon wanda ya fara yin cikakken tafsiri na Al-Qur'ani gaba ɗayansa ibn Jarir al-Tabari to daga baya ka samu malamai wadan suna yin kamar yadda muka fada a baya wadan suna yin tafsirin lughawi wadan suna yin tafsirin fiqhi wadan suna yin tafsirin sufi to kowa ya mai da hankali ne kan abin da yake ganewa wannan kuma shine amana din Allah ya ce inna Allah ya murkumu an tu'addul amanati ila ahliha abinda mutum ya fi kwarewa a kai shine zai yi magana a kai ba a so mutum ya shiga abin da bai sani ba Allah ya ce wala taqu ma laysa laka bi ilm in baka san abu ba to ka bar wa masu shi ki magana a kai amma matukar mutum ya shiga wani ilimin da bai shafe shi ba to lallai wannan bai san addini ba ko kuma ya sani ya tashi sani saboda dole ne ya kuskure a cikin abin da bai nema ya sani ba babu kuma wanda aka haife shi da sani dole sai mutum ya tashi ya nema insha Allah za mu dinga wannan tafsiri duk juma'a in Allah ya sa muna raye kuma ba mu san abin da Allah ya shirya ba in Allah ya sa muna da tsawon rai za mu yi tayinsa har zuwa kwanakinmu na ƙarshe Allah yi mana jagora a ciki albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin da muke gani falala ne daga Allah wanda kuma muna yin sa ne akan izini ba wai don mun iya ba maulan mu ta tsari kuma bauchi Allah ya kara masa lafiya shine ya mana izinin wannan aiki ta yi masa bayani cewa lallai a masallacin nan ga yadda aka saba yin wazifa da zikirin juma'a bayan sallah a karanta izu biyu na magariba sai muka sanya duk juma'a za mu rika yin tafsiri bayan magariba zuwa isha'i kuma yayi izini yayi addu'a haka muna yi ne akan izini duk abin da aka ji mun faɗa a ba mu ne muka faɗa ba daga gare su ne mu din ɗaliban ilimi ne yanzu ne muke koya Allah ya mana jagora a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce idan za ka karanta alqur'ani fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da za ka karanta alqur'ani ka fara cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim yaro karami idan an kai shi makaranta abin da zai fara ji a wajen malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda na fara dazu ba wanda aka haife shi da sani ko akwai babu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa lokacin da ya shiga kogon hira da ya cika shekara arba'in ba wata shida shekara talatin da tara da wata shida sai ya ji baya son zama cikin mutane sai yana ɗiban guziri yana shiga kogo yana ibada in ya kare ya koma wajen sai da khadija radiyallahu anha ta sake karbowa ran da ya cika shekara arba'in sai ya ga mala'ika jibrilu a sifar da bai taba ganin ta ba abin da ya fara ce masa iqra sai karatu sai ya ce ma ana da qari ni ba mai karatu bane sai ya dauke shi ya sa shi a hannu sai ya jima annabi sallallahu alaihi wasallam wa balaga minni al-jahd sai da na wahala ya sauke shi sai ce masa iqra sai karatu yace ni ma bai karatu bane annabi yace sai da ya sake sani an mata ya waƙe ni sosai yace sai da na sha wahala sai da suka yaka sau uku sannan ya karanta masa iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wayannan ayoyi biyar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ji daga Allah kuma duk suna kwadaitarwa ne akan me akan ilimi iqra kai karatu kaga wannan ba da manzo Allah yake da mu ake kai karatu manzo Allah da Allah ya ba shi ilimin mutanen farko ya ba shi ilimin mutanen karshe ya ƙara masa ilimin da mutanen farko da mutanen karshe ba su da shi amma ka ji abin da ya faɗa yace jibril ya ce in yi karatu na ni ba ne karatu ba ne sai da ya sa ni Ahmad na jima sai da na wahala kaga wannan ishara ne cewa ba za ka samu ilimi kana kwance ba ko ba wanda aka haife shi da sani Allah ya gaya mana wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya tada ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba sai ya sa mana wasa'il na koyon ilimi وجعل لكم السمع والابصار والافئده sai ya sa mana ji ya sa mana gani ya sa mana zuciya idan yaro a kai shi makaranta me yake fara amfani ji malam sai ya koya masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha nasi falaki kul huwa har ya haura sama to daga nan kuma a zuwa fara koya masa babbaku farfaru har iya ta da baki to kaga abin da ya jin nan wajen Allah kuma sam'a abin da ya jin nan zuciya ne yake kiyayewa abin da ya gani ya karanta din nan a zuciya yake kiyayewa to wayannan abubuwa guda uku sune wasa'il na neman ilimi wajen Allah kuma sam'a ji kenan wal absara gani wal afida da kuma zukata duk Allah ya wadata mu da waɗannan nimomi ba tare da mun biya shi ko kuma shi ba a Allah ne da tsananin kyautarsa da falalarsa ya ba mu wannan to kaga dole ne kenan mu tashi mu nemi ilimi to yaro idan aka fara koya masa wannan duk lokacin da mutum zai yi karatu sai ya nemi sai ya yi wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim menene ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim kin an ce a'udhu ma'ana ina neman tsari ina komawa ga Allah ya tsare ni shine a'udhu neman tsari daga Allah a'udhu billahi muna neman tsari ko mun koma ga Allah ya tsare ni a'udhu billahi min ash-shaytani Allah ya tsare mu daga sharrin shaytan shaytan me yasa ake kiransa da shaytan muka ce shaytan ma'ana wanda ya yi ta da ramar Allah ya yi nisa da gaskiya da ramar Allah ma'ana ta ya yi nisa in an ce birun shakunun ma'ana rijiya mai zurfi da haka shaitan din nan wato ya yi nisa da gaskiya kuma ya nisanci wato ya nisanci gaskiya shi shaitan ya kuma nisanci rahamar Allah baya kusa da gaskiya baya kusa da rahamar Allah shi yasa aka sa mai shaitan haka duk lokacin da mutum zai gaji ce a'udhu billahi minash shaitani Allah ina neman tsari daga sharrin shaitan kar ya shiga mini cikin wannan karatu ya sa mini wasu wasi a ciki ya sa mini sabonka a ciki shaitan shi shaitanin nan fa wato aljani ba mala'ika bane kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih ya kasance yana cikin aljanu ne shi ne shugabansu da Allah ya halitta Adamu wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis abai wastakbara wa kana min al-kafirin dukkanin mala'iku sai suka yi wa annabi Adam sujjada amma shaydan sai yake to sai Allah ya kore shi ya kore shi daga rahamarsa ya nisantar da shi aikata alkhairi kuma shi din nan shaydan din nan da wuta aka halicce shi dan abinda kiyasi yayi cewa ya za a yi abin da aka halitta shi da taɓo shi kuma da aka halitta shi da haske ya yi masa sujjada shi taɓo ai duhu ne shi kuma wuta haske ne ai saboda wa khalaqa al-janna min marijin min nar kuma shi da kai shedani yana faɗa yana cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ka halitta ni daga wuta shi kuma ka halitta ni daga taɓo to kaga nan sai yake yafi sai ya fadi to duk abin da Allah yake kai to kada ka kawo hankalinka kusa da wannan abu kawai ka aikata shine zaman lafiyar ta sai na ali yana cewa da ana karban ilimi da ra'ayi da shafa kasan hufi yafi akan a shafa samanta in an ce hufi wani takalmi na fata amma zallan fatar ake ɗinkawa idan mutum ya saka ta a zaman gida da sarki to zai yi kwana ɗaya da wuni bai cire ba ko da zai alwala sai dai inda na ba ta same shi ta haka in yazo alwala in yazo kafa sai ya shafa saman ban da ƙasa in ko wajen tafiya ne kwana uku to sai na je ce kuma ko da baka sa takalmi ba kana tafiya da shi in dai ba labisa kake takawa ba babu laifi sai na je ce da ana ɗaukan addini da ra'ayi ni ina ganin da shafa ƙasan hutsin ya fi ma'ana akan shafa sama amma shari'a take a shafa sama haka dole in ka zo sama din zaka shafa amma ga shi addini ba a daukar da ra'ayi ana daukar ne da Allah ya ce annabi ya ce ana ake samun addini to da haka sai dan anan sai kiyasi da ya kiyasi sai ya fadi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ka halice da wuta wanda yake haske ne shi kuma ka halice shi da tabo wanda yake mai duhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم abin jefewa in an ce rajmu shine jifa jefewa da haka Allah muna neman tsari daga gare ka daga shaidani abin jefewa jefaffe la'ananne ana su duk da mutum zai yi karatu ya karanta wannan idan ya karanta to ya nemi tsari daga Allah shaidan ba zai masa wasuwasi ba ba zai shiga lamuransa ba sai sa Allah ce duk lokacin da za ka yi karatu to ka nemi tsari daga shaitan fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma'anan bismillahir rahmanir rahim bismillah muna farawa da sunan Allah Allahu shi Allahu din nan baya a wato kowane suna na Allah Allah yana da sunaye 99 da waɗansu sunayen da ba mu sani ba da sifofi Allah yana arawa bayansa waɗannan sunaye amma banda Allahu lal alif lal hakuri Allah bai taba ara ba wani ba ba wanda yake amsa wannan sai Allah subhanahu wata'ala shi kadan sa bismillah muna farawa da sunan Allah duk abin da zaka fara shi ne amfani to ka fara shi da sunan Allah in ba haka ba to bai da albarka a ciki albarkar ta tauyayye ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin jibalin la yubda fi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar duk wani al'amari mai muhimmanci wanda ba a fare shi da bismillahir rahmanir rahim ba to albarkar sa yake ne ba da albarka bismillah ar-rahman ar-rahman sunan Allah ne shine yake da ni'imomi wanda suke bayyanannu wanda kowa ya gani har kafiri ya shiga ar-rahimu shi kuma wato koyayyin nimomi wanda muminai da kai suke samun wannan wa kana bil mu'minina rahima dan haka bismillahir rahmanir rahim sunaye ne Allah guda biyu wanda ya turo su daga rahman wato daga rahimu wato yana cewa rahimu zumunta mahaifa shi ne rahimu yana cewa zumunta na yanko ta ne daga sunana duk wanda ya tarar da shi ya tayar da zumunta in tayar da shi wanda ya yanke zumunta in yanke shi ba ruwana in ji Allah madaukakin sarki da haka waɗannan sunaye sunaye da suke game rahama na Allah bismillah muna fara da sunan Allah ar-rahmanu mai jin kan mu'mine a duniya wai hadda ma wanda ba mu'mine ba kafirai wa ramati wa si'at kullu shay ramata ta yi wasu kowa da komai ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana da rahama guda ɗari a cikin guda ɗarin nan guda ɗaya tal ya saukar da shi duniya ya ce a ciki ne za a ga dabbobi har dabbobi suna tausaya wa ‘ya'yansu balle uwa balle mutum kenan wacce take tausaya ma yaranta sauran tasa'in da tara sai an je lahira zai amfani da su Allah ya mana rahama annabi sallallahu alaihi wasallama shine asalin wannan rahma Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to bismillahir rahmanir rahim malamai sun yi sabani akan wannan jumla ko wannan sakara ta bismillahir rahmanir rahim shin alqur'ani ne ko ba alqur'ani bane imam malik ya tafi akan cewa bismillahir rahmanir rahim ba ba alqur'ani bane wato ana karantawa ne saboda tabarruki saboda annabi albarka da farawa imamu shafi'i yace a a ai bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha kuma aya ce a wato aya ce a cikin fatiha kuma aya ce a farkon kowane sura inji imamu shafi'i imam abu hanifa yace lallai bismillahir rahmanir rahim wani juz'i ne na aya a cikin alqur'ani innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim eh amma Allah ya saukar da ita ne wato aya ce wacce Allah ya saukar da ita saboda ya rarrabe surori da ka duk sura za ka ji an ce bismillahir rahmanir rahim banda suratul tauba sunan malamai su suka rinjayar da maganan imamu abu hanifa cewa shi ne ya tafi a tsakiya saboda imamu malik ya ce ba aya ba ce alkur'ani kuma ba aya ba ce a fatiha imamu shafi ya ce aya ce alkur'ani wanda allah yake rarrabe surori kuma aya ce a fatiha imamu abu hanifa ya ce a'a aya ce wanda allah ya saukar saboda ya rarrabe surori da ita amma ba aya ba ce a fatiha to wannan saɓanin shi ne ya kai su kuma saɓani har yanzu cewa menene hukuncin karanta bismillah a sura a sallah menene hukuncin karanta bismillah a cikin sallah nan ma malamai suka yi saɓani imam amalik ya ce mutum ba zai karanta bismillah a cikin sallah ba ko a farilla ko a nafila amma ya inganta mutum ya karanta a nafila amma a farilla kam imam malik yace ba zai karanta bismillah ba yana zuwa yana kabbarawa daga yayi kabbaran alama kawai sai alhamdulillahi rabbil alamin ba sai ya bismillah ba idan mutum ya aikata haka to ya aikata makruhi imam shafi'i shi kuma aka sunta ne gaba daya yace dole ne mutum ya karanta bismillah a cikin fatiha dole ne mutum ya karanta bismillah a cikin fatiha a imam ahmad ibn hanbal shi kuma ya ce za ka karanta bismillah amma a ɓoye ba a bayyane ba in ka zo sallah kafin ka karanta fatiha bayan ka yi kabbara sai ka ce bismillahir rahmanir a hankali a ɓoye sannan sai ya karanta fatiha to nan za ka ga yawanci mu a Najeriya malikiya muke yi to da yawa za ka ga masallatai da yawa za a karanta fatiha in an zo karanta fatiha sai an karanta bismillah to imam malik kuma ya ce shi a bincikensa a yi shahadinsa ya gane cewa bismillah nan ba sura ba ce a fatiha da haka ba lalle a karanta ta a cikin sallah ba imam shafi kuma ya ce wajibi ne to kaga a nan imam shafi aka fi imam malik ne gaba ɗaya to sai ka ga mu yan ɗariƙar tijjaniya duk lokacin da za mu yi sallah muna karanta bismillah tare da fatiha kuma idan sura ta zo tana da bismillah ba za mu raba sura da bismillah sa ba to wannan malaman mu ne suka yi ijtihadi ba wai dan sun saba wa Imam Malik ba Shehu Tijjani radiyallahu anhu yana tutiya cewa yana tutiya cewa shi dan malikiya ne amma yana cewa malaman fikihu da za a samu su malamai ko wani malami jajirtacce ya tattace abin da maganganun da malaman fiƙi suka shigar littattafansu waɗanda ba su da hujjoji a kai amma tare da haka ya yi itirafi da mazaba yana mazaban malikiya sai ibrahim radiyallahu anhu ya kashe tijjani ya kama sa'il da yawa wanda yake ya saba wa malik a kansu a cikinsu akwai karanta bismillah a fatiha kamar yadda muka faɗa a cikinsu akwai karanta fatiha a cikin sallan gawa yau a ciki kuma har yanzu abin da shehu tijjani ya saba wa sauran malaman fikihu shine shan taba shan taba waɗansu malaman suka ce shan ki banza barin ki banza shehu tijjani ce a ni ba na tafiya da mai shan taba mai shan taba waje na rago ne ba zan tafi da shi ba ta haka mai shan taba haramun yake ba ni a waje na taba haramun ce to irin waɗannan masailin sai ibrahim radiyallahu anhu shi ma haka shi ma yana itirafi cewa shi ɗan malikiya ne lokacin da ya je misra mutanen misra su suka sa miki cewa shehul islam mu da nan ana ce masa kulibi gausi amma da ya je ya je misra birnin ilimi da ya je dai suka raba abun kashi biyu ba taɓa samun baki ɗan afirka wanda ya limanci a jami'ul azhar ba zai ce ibrahim radiyallahu anhu da suka zo aka yi taro na malaman duniya sai suka ce to za mu kasa wannan zama kashi uku akwai malamin da zai wa larabawa wa'azi akwai malamin da zai wa sauran jama'an da ba larabawa ba wa'azi akwai malamin da zai wa bakar fata wa'azi da haka sai ibrahim shine aka ce zai wa bakar fata wa'azi sai aka ce kuma shi zai fara sai ya fara yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka mai tambayoyi yana amsawa duk tambayin da suka masa kaman wannan bangaren kawai su kwarewa bayan an gama suka ce to ai ka gama komai da mun ce akwai wanda zai ba larabawa da wanda zai sauran wanda ba larabawa ba ko ba bakake ba wa'azi to yanzu duk kara da bakaken da larabawan da sauran farin fatan da ba larabawa ba duk kayi wa'azi da haka da kanka an gama kuma ya yi tsirafi cewa shi waɗan malikiya to ya tafi da hadiminsa shi wannan hadimin ya fi sunansa jibril motsin ce ibrahim ce jibril ina jibril aina jibril ta'ala ya jibril if alkaza jibril duk abin da zai ce ina jibril jibril zo je kai kaza jibril sai suka ce a to ai malamin nan ya ce mana shi dan malikiya ne kuma imamu malik a mazhabanta ya ce mutum a sa masa sunan mala'ika makruhi ne da haka mu tambaye shi mu ji me zai ce sai aka tambaye shi Ibrahim ke shi Ibrahim ka ce kai dan malikiya ne ce kwarai kuwa mazaban malikiya nake yi sai ce to amma ga shi mun ji kana kiran hadinan ka Jibril Jibril kuma ka san cewa Imam Malik ya ce makruhi ne a sawa mutum sunan mala'ika sai ce gaskiya ne lalle Malik ya faɗi haka amma ku rabu da Malik ai shi ma ya manta ne shi kansa sunansa sunan mala'ika ne ya maliku liyaqdi alaina rabbuka shi kansa sunan sunan mala'ika ne ya maliku liyaqdi alaina rabbuka to kaga haka malaman gaskiya suke wanda suke ilimin suna karɓa ne tsakaninsu da Allah to haka ba daidai bane mutum ya ce shi baya mazhaba a'a za ka yi mazhaba su malaman mazhabin nan ba ma'asumai bane su ma suna yin kuskure kuma da gaske suke yi manzo Allah dama ya ba mu formula ya ce man ijtahada fa asaba falahu ajrani man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid wanda ya yi ijtihadi ya kuskure to zai samu wato wanda ya yi ijtihadi ya yi daidai zai samu lada biyu wanda ya kokarin ta yi ijtihadi ya yi kuskure to zai samu lada daya to kaga su din nan da suka yi kuskure inda suka yi kuskure to ba da dangan suka yi ba a iya kokarin ijtihadin su kenan abinda Allah ya fahimtar da su kenan to da yadda mutum yi kuskure kaga Allah ya yafe musu kuskuren amma duk da haka wayannan bayan Allah malamai wanda Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim dukkan su kowanne daga cikin su kowa yana da shekara bakwai ya haddace Alƙur'ani Shehu Tijjani kamun ya kai shekara 20 ya kura duk wani ilimin takarda sai Ibrahim da ya san shekara ashirin da ɗaya ya fara wallafa littafi shekarar ta ashirin da ɗaya ya wallafa ruhul adab yana cewa wa libani ihda wa ishirin sana ma'aziratan maqbulatan mustahsana yace wannan littafi namu na yan shekara ashirin da ɗaya ne da haka malamai manya manya muna ba ku ujiri a ciki kuma ya cusa ilmomi wato masu zurfi a cikin wannan littafi nasa radiyallahu anhu to kaga shi yasa mu yan tijjaniya duk sanda za mu yi sallah ko na farilla ko na fila to muna karanta bismillah a ciki saboda da mu je sallan mu a ce ba a karɓa ba saboda mun bar wajibi kaga imam shafi ya ce wajibi ne imam malik kuma yace in ka karanta ka aikata makruhi ai gara ka je sallan ka makruhi ya ce akan a ce ba a karɓa ba wato kiyasin da suka yi kenan ko kuma istinbadin da suka yi kenan abin da suka tato kenan a cikin hukunci sai sa ake karantawa to kaga malamai sun yi saɓani akan wajen karatu a bismillah a cikin sura kamar yadda muka faɗa sannan kaga malaman nan sun yi saɓani akan bismillah nan alqur'ani ne ma ko ba alqur'ani ba wanda muka yi bayani sun yi saɓani akan karanta bismillah a cikin fatiha kamar yadda muka faɗa yanzu sannan suka sake yin saɓani cewa mutum zai iya sallah ba tare da fatiha ba mutum zai iya sallah ba tare da fatiha ba imam malik imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i suka ce babu yadda za a yi mutum ya yi sallah ba tare da ba tare da a fatiha ba sannan imam abu hanifa ya ce a mutum zai iya yin sallah ko ba da fatiha ba in dai ba zai iya karanta fatiha ba in akwai wasu tuwo wasu ayoyin alkurani da zai iya karanta fatiha ba zai iya to amma wannan maza ba na tana da rauni tun daga jumhur imam malik imam shafi imam ahmad ibn hanbal da sauransu sun tafi akan cewa dole sai mutum ya iya fatiha sannan zai yi sallah da ita saboda dukkan su kuma kowanne abin da suka tafi a nan wannan ka'idodin wato sabayin da suka yi nan ba kawai da ra'ayinsu bane kowa zai kawo maka hujja aya da hadisi don haka malamai suka yi saɓani akan haka kuma kowa da hujjarsa su jumhur sun bada hujjojinsu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla bidun ummul kitabi ko bidun al-fatiha fa yaqidaju duk wanda ya salla ba tare da fatiha ba to ba a karba ba sallarsa soyayya ce to kaga wayannan jumhur da wannan suka yi hujja imam imam Abu Hanifa kuma da shi da imam Sauri sune suka tafi akan cewa mutum zai iya karanta waɗansu ayoyi ko ba Fatiha bai sallah da su su kuma sun yi hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu wannan sallah a masallaci yana sallar nan sai ya idar da sallah manzo Allah ce kuma kai sallah ba kai sallah daidai ba ya sake yi ya dawo manzo Allah ya ce baka yi sallah ba koma fa innaka lam tusalli irja fa tusalli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda baka yi sallah ba sai ta rasulullah ni ba ba iya iya abin da na iya shi iya iyawa na shi manzo Allah ce to in ka je ka nitsu ka karanta abin da ya sauka maka na alqur'ani a tsaye sannan ka yi ruku ka nitsu sannan ka taso ka tsaya ka daidaita a tsaye sannan ka koma ka yi sujjada karanta tasbihin sujjada sannan ka tashi ka zauna ka nitsu sannan ka sake komawa sujjada sannan ka tashi sai haka za ka yi sallan ka a nitse kada ka yi dirgiri to ba a so mutum in yana sallah ya rika yin ta yar faki yar faki ba lada sai yawa ba yawa sai lada ko to ba a yin haka a'a ka yi ta a nitse ka yi kana mai nutsuwa ya fi akan ka yi ta birbiri saboda irin sun Allah ya ta fa khalafa min ba'di khalfu nadau salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayya idan mutum ya zalla mummunan sallah haka za a tattara sallan a jefe shi da ita jama'a sallan nan fa ba abun wasa bane to kaga kafin mu wuce nan imam malik imam abu hanifa da imam sauri suka yi hujja ai manzo Allah ya ce so ka karanta abin da ya sauka maka alqur'ani to amma dai hujjan su jumhur ya fi karfi da ka duk sallan da za ka yi dole sai ka karanta fatiha din ita sallah wato tana cikin wato imaduddin ita ce gifikin addini ga baki daya tauhidi shi ne tushe na farko shi ne sai da aka shekara goma ka ana kira zuwa ga tauhidi shi kaɗansa amma sallah ita kuma abin ta kaɗauke da shi lokacin da za a je karɓo sallah biki aka yi na musamman saboda girman sallah bikin kuma sai da aka tara annabawa ga baki ɗayansu annabawan duniya gaba ɗaya da Allah ya yi sai da ya tara wa annabi Muhammadu su saboda ne su sai ya ci murnan samun sallah lokacin da aka yi Isra'i da Miraji ba tara annabawa gaba shi ɗaya ba haka an tara shi ne saboda bikin karɓo sallah kuma sallan nan dukkanin ibadu da ka sani har tauhidi da girman can nan a ƙasa nan aka zo aka rubuta ta amma sallah inda Allah ya ba manzo Allah sai da Allah ya ɗauki manzon Allah ya kai shi inda ba kowa ba komai ba sama ba kasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa sannan ya bashi wannan sallah da aka yi sai da miraji da sai da Allah ya tara annabawa gabaki din saboda bikin karbo sallah da aka tara su manzo Allah ce dukkanin annabawa ga tun daga kan annabi Adam har zuwa kaina ni su makin aka tara mu a muka taru a baitul maqdis sai aka ce mu yi sallah wannan kissa ne na Isra'ila da Miraji mun saba jin sa a wajen Maulidai da haka ta Allah annabi ya ce duk sai da aka mai tarihin su wani shine babanka Adamu wannan shine babanka Ibrahim wannan shine dan uwanka wane wannan shine dan uwanka wane manzo Allah ya ce annabi Adamu da annabi Ibrahim su ne kawai aka ce mini wannan dan uwanka wane wannan shine babanka wane wannan shine babanka wane amma dukkanin sauran annabawa sai da ta mun dan uwanka wane dan uwanka wane an nace wane ne mai babban gemu rabi fari rabi baki din nan aka ce annabi haruna kenan wanda mutanen su suke son sa to da aka aka gama wannan taro sai Allah ya ce ka tambaye su ga sunan wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahman alihatan yubaduna ga sunan wannan annaba sai na aiko su kafin kai shin mun ce abota wani abu ba Allah ba sannan Allah ya dauki alƙawari da su wa idza qala Allahu mithaqan nabiyina لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم يسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين annaba ba aka dace alƙawari da su cewa da kun zo kun samu manzon Allah a zamaninku shin za ku taimake shi ku aje ayatan ku ku taya shi isar da naku kuka ce kwarai kuwa a lokacin da wani ya ce a to da aka tabbata shi alan annabawa to sai da kowa ikrari ya tabbatar sannan aka rubuta appointment din shi aka bashi aka appointment din sa a matsayin annabi ko manzo bambanta tsakanin manzo da annabi akwai annabi sai annabi za ka samu akan kansa ya sai shi annabi ne amma ba a bada yi ya gaya wa wani ba su suna da yawa sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu akwai kuma manzanni su kan wajibi ne su isar da sako su ne ɗari uku da sha uku a cikinsu akwai zaɓaɓɓu guda biyar suna yake ce musu ulul azmi min rusul wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وإن سنة أولي العزم من الرسل to su kam a ɗari uku da sha uku nan mursalai to dukkan su annabawa ne mana kowane manzo annabi ne amma ba kowane wato ba kowane annabi ne manzo ba nan Allah Allah ya tara manzo Allah saboda bikin karɓo sallah kuma da yake za a tafi ne tafiya za a yi a hanya sai Allah ya ajiye masa wa'annan annabawa ya zaɓo waɗansu guda takwas daga ciki ya je masa su a hanya saboda tsere masa cewa kewan tafiya aka sa annabi adamu a sama ta ɗaya annabi isa da annabi yahaya a sama ta biyu annabi jidu a sama ta uku annabi yusuf a sama ta hudu annabi harun a sama ta biyar annabi musa a sama ta shida annabi ibrahim a sama ta bakwai aka je aka yi bikin karɓo sallu na aka bashi Allah ya masa wahayin abin da ya masa wahayi wa wahayi ila abdihi ma wa da ya dawo annabi Musa ya ta mai da shi ya koma a rage sallar nan sallan nan ta yi yawa ni na san al'umma kai baka san al'umma ba yayi ta koma sai da ya koma sau tara har sallan nan sai ta dawo biyar tun daga hamsin da hamsin aka bayar ka ga mun yanzu hamsin a biyar din ma tana gagara mu da hamsin din ne kuma da ya kenan to annabi Musa ya taimake mu aka yi ta ragewa aka yi ta ragewa ta zama biyar malamai suka ce annabi Musa ba ya yi wannan ne saboda ya ce arini an zuru ilaika Allah yana so in ganka Allah ya ce Musa ba za ka gani ba to wannan aljiyan zai ne kan shi ne ke ta ganin sa cikin annabi Muhammad sai sai ga cewa je ka ka dawo je ka ka dawo to haka dai duk da haka dai annabi Musa ya amfani to wannan sallah saboda muhimmancin ta ba ta yiwa sai da bismillah ba ta yiwa sai da fatiha sallah ba ta yiwa sai da fatiha mun jira yadda malamai suka yi samani amma wanda aka rinjayar shine wajibi duk sallah da zaka yi sai ka karanta fatiha in makaranta sai in makaranta sallah eh wato in kai sallah babu fatiha to exercise sai kai ka motsa jini ne amma ba sallah kai ba yawa don haka za mu dakata nan saboda yanayin lokaci idan muka zo a karatunmu na gaba za mu tashi akan tafsirin fatiha in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka abinda muka kuskure Allah ya mana gafara barka mu da Allah sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم